أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين mun gode Allah da ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka zawuyan shi malam ɗan umma Allah ya ƙara masa rama da ke kan titin malam goje a kuma cikin garin bauchi yau muna asabar ko muna goma ga watan ramadana a hijiran annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan biyar 2018 miladiyan annabi isa alaihi salam muna nan a cikin surat yusuf alaihi salam duk da mun doso ƙarshen sura la'alla ma yau halamu gama da sura in Allah ya sa lokaci ya mana a muna aya na nawa ɗari da ɗaya na to Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya gama gaya mana wannan hikayoyi ya ce zalika minan ba'il gaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim izajma'u amrahum wa hum yamkurun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Zalika wannan wato kissa da muka kawo maka minan ba'il gaibi yana daga labari wanda yake na gaibi, nuhihi ilaika muke wahayinsa zuwa gare ka ya Rasulallahi sallallahu Alaihi wasallam. Zalika minan ba'il gaibi nuhihi ilaika, wa ma kunta ladaihim. baka zamo kana gaba gare su ba ai baka zamo ka halarci wurin ba izajma'u amrahum yayin da suka taro ra'ayinsu wa hum yamkuruna suna masu mugunyan dabara wa annabi yusuf alaihi salam wato annabi baya wurin to tunda baka wurin ya kai kasan wannan labari kamar kisan annabi musa ne da allah ya kawo sai ya ce wa makunta sawuyan fi ahli madina ta tulu alaihim ayatina baka zama kana zaune a cikin mutanen madina ba lokacin da annabi Musa ya zo har yayi kiwo ma annabi Shu'aib alaihi salam har ya aura masa ɗansa wa ma kunta bi janibi duri izna daina baka zama lokacin kana gefen dutsen nan na duri sina'a ba lokacin da Allah ya magana da annabi Musa amma ga shi kuma ka zo kana ba da labari to wannan a koyaushe da ka ji ana yawan faɗa da mutanenmu har mun gaji ma da gaya musu dalili wai mutum ka ji ya zo na ce annabi sallallahu alaihi wasallama wai bai san gaibi ba idan ka lura me yake so ya gwada maka ne wai a karatun yawa Allah ya sawake abin da yake so ya gwada maka kenan annabi ba komai bane shine kawai eh wai annabi bai san gaibu gaibun nan kala biyar ne ko kala hudu akwai gaibun da Allah shi ɗaya sani wa inda wa mafatul gaibi la ya'lamu illa hu yawa akwai kuma gaibin da annabi sallallahu alaihi wasallama shi ɗaya sani akwai gaibin annabawa akwai na muminai akwai kuma gaibin da da kafirai da musulmai duka an yi tarayya ciki to mutane gaga sun zauna suna ta wani ɗuma kansu suna ta ɗuma kansu mu kan yanzu a wannan zamanin ma ai abin kunya ne ma kuma mutum da iya zama kafiri amma aladance da mu ce abin kunya a addini kuma mutum da iya zama kafiri ka dinga cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai san gaibi ban aka tambaye ka me gaibi ka ce wai abin da ke boye wai ko kuma ka ji mutum na ce maka wai wai gaibi shine abin da zai faru gobe abin da zai faru gobe ah to ina ce shine gaibi to ba gashi yanzu kullun a labarai sai kaga an gwada mana ba ko ba gashi masu labarai da zo su ce mana gobe da a yi ruwa ba da a state din Najeriya da a yi ruwa da kaza da kaza har karfin ruwan yawansa da nauyinsa ya an gwada maka don Allah ko ba a gani ba a gani ne ma rabiu Ah, to annabin ne sallallahu alaihi wasallama shi ɗaya ne kawai su biya da rainin wayo ina ce a ce maka abin da zai faru gobe ne ko jibi to haka suke faɗa kai karewa ma yanzu tsaban ma ma ilimin kimiyya fasaha bincike ya yi nisa kana kallon yadda da zo a ce maka yanzu ba gashi muna fuskantar damuna ba ne sai kashi sun zo suna cewa bana da a yi damuna mai ƙarfin ruwa da yawa su biya laka abu hanyar ruwa a ciccire a gyara hanyoyin ruwa da ya rushe gidaje kuma ya kaga ruwan ya zo ya fara haka ba gaibu ba ne kuma masu ba da wannan labarin ba musulmai ba ne in ka je asibiti ma haka ne a ce matanka tana ciki da ta aihu kaza kana ganin da a je aihuwa a ɗauki mata rabe-rabe ana zuwa asibiti suka duba su da shaura ku dawo gida lokacin bai yi ba dan Allah ba yin haka to yanzu kai kai ka faɗa ba fannin ka bane amma su wannan gaibun Allah ya ganar da su amma da da yanzu kowa ya sani ana zaune a gidan me zai sa a tafi asibiti to da kuma da su ce ɗa namiji ne ko su ce ya'ya biyu ne da shawar kai su kan ce ma ba za ta iya aiwa da kanta ba ya da mata aiki kuma haka da ƙarshe dole aikin da yi ba gaibi ba ne to sai annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama da zuwa a ce wannan ayoyi da yawa akan gaibi ba za su kirgu ba amma da ka ji su kan ce to me yasa aka yi kaza annabin ya san gaibi bai faɗa ba ba masa izini ya faɗa ba ne duk abin da kaga an yi annabi ya yi shiru kamar wani yana ce me yasa aka yi kazafi ma Aisha har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta koma gida ya abin da Allah yi da ya san gaibu ai dai iya cewa ko ki zauna to Allah bai masa izini yayi magana ba tunda Allah ya ce ma yan ikwanul hawa in wa illa wahyuwa to ba masa wahayi yayi magana ba amma da aka yi wahayin yayi magana da yi ba aka dinga bulala ma wanda suka mata kazafin ya da aka wannan mutane su dinga ai shi duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallama dai to ya masa izini to ga qur'ani da yanzu ya ce zalika minan bayil gaji kuma irin wannan yana tewa Allah ya kawo mana kissan annabi huduma annabi nuhu alaihi salam sai Allah ya ce tilka minan bayil gaji nuhiya ilaik ma kunta ta'lamu wa anta wala qaumaka min qabla hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin Allah ya ce wancan labari da muke gaya maka labarin gaibi ne tilka minan ba'il gaibi wancan tilka yace wannan kuma yace zalika nuhiha ilaika wannan kuma yace nuhi ilaika muke maka wancan labari da muka baka na annabi nu tsawon zamanin nan da ya wuce zamani ne nisan nan Allah yace wannan labari gaibu ne muke gaya maka domin baka santa ba ma kunta ta'lamu wa anta wala qaumuka min qabla hadha kafin mu gaya maka da kai da mutanen ka baka sani ba me yasa to in waye kuma su dinga wani falsafa su ce wai ai duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya sanar da shi to wannan abin wa ya fita daga gaibi wa ya faɗa da abin ya fita daga gaibi da yanzu ba za mu dinga karanta alkur'ani mu ce tilka minal bayil gaibi ba za mu dinga ce zalika minal bayil gaibi ba ko ko da koya ma Allah yayi magana ne subhanallah Allah gaibi yake kiran labarin annabi nuhu da ya gaya wa annabi Muhammad har gobe ka take a cikin alkur'ani gaibi ne muka gaya maka ashe annabi ya san gaibi wai ce ai tunda Allah ya sanar da shi tunda Allah ya sanar da shi a wahayi ai tunda an riga masa wahayi ta fita da gaibi to me yasa Qur'ani kuma yake kiran abu labarin gaibi har gobe ko ba kama larabi Allah yana kiran abu gaibi kai kana cewa fita kuma wani falsafa da suke neman su waye su ce maka wai ai wannan abin Allah ne ya sanar da annabi Muhammad sallallahu eh wai abin da annabi ya sani da kansa to kaga in abin da mun fahimta so suke su gwada mana cewa akwai wani abu ne da ake so annabi ya kawo wanda Allah bai san wannan abun ba eh ai haka suke haka suke- haka suke faɗa su ringa ci maka wai, ai Allah ne ya sanar da shi a to me kake so dama ko wani abu da zaka sani wanda ba Allah ne ya sanar da kai bane ai babu wani abu da ya fita ilimin Allah ilimin Allah ne ya ɗebi wani abun ya sanar da kai abin da duk ka sani ban sani ba gaibu ne a wurina kuma in ka gaya min shi kenan ce eh wane ya bani labari na gaibi eh tun da haka Allah ya ga- da, da ya fita daga gaibi to da Allah ba zai dinga kissan Maryamu alayhi salam alayha alayha salam ma lokacin da da rainanta ma haka Allah ya gaya mana a cikin surata Ali Imran yace zalika minan bayil gaibi nuhi ilai wa ma kunta ladayhim izil una aqlamuhum ayyun yakul maryam wa ma kunta ladayhim iz yaktasim Allah yace wannan labarin gaibi ne muke gaya maka aka gaya masa yadda aka yi da Maryamu gashi gashi gashi Allah yace wannan labarin gaibi ne muke gaya maka zalika minan bayil nuhi wa ma kunta ladayhim iz- wa ma kunta ladayhim iz yulquna kalamu baka zamo kana gurin ba lokacin da suke jefa alƙalman su lokacin da aka yi ƙuri'a waye zai raine ta babanta annabi zakariya babanta kai imrana ko waye zai raine ta waye zai raine ta kowa na so raine ta aka zo aka ce to a je a yi ƙuri'a akan ruwa an san kara dai bai tsayuwa akan ruwa ko to kowa ya ɗauki kara ya jefa wanda aka ce to wanda nasa ta tsaya shi Allah ya zaba shine shi annabi zakariya nasa da ya je- da kowa ya jefa nasa ya ta kwanta shi da ya jefa nasa ya ta tsaya tsak ka san kara ko bai tsayuwa kan ruwa shikenan da yake bayan Allah ne suka ce shi Allah ya zaba mu Allah dai tara mu a cikin niyya shikenan aka aka bar masa to Allah yana kiran labarin gaibi na annabi Nuhu gaibi na annabi Yusuf gaibi na Maryamu gaibi hmm? banda wasu ayoyi su wa ma kana wa- wa ma kana Allah li yudliakum alal gaibi bai zama Allah ya tsinka yadda kuwa kan gaibi ba sai dai walakin yattabi min rusulihi man yasha sai dai Allah yana zaben wanda yake so a cikin manzanninsa ya sanar da su gaibi to in an ce Allah yana zaba da Allah wa da ka fara a cikin manzanni wa da ka fara kawa da da aka irin wannan mutane su ringa kiya annaba da yawa shi kansa annabi Yusuf din a baya can ya ba da gaibi lokacin da ya shiga da ya shiga gidan kurkuku ko da masu ka kawo masa labarin mafarki ya gaya musu gaibi ya ce abincin ma gada a kawo muku ma kabla an ya ce kuma tun kafin a zo muku da shi ma ya ce ni ina da ikon da ba ku labari tun kafin a kawo muku abincin don ce muku yau kaza da a kawo muku yau kaza da a kawo muku yau kaza da a kawo muku ba shi ne gaibin ba aka zo annabi annabi isan ma ya ba labarin gaibi a can cikin sur- surati maryama Allah yana faɗa da yazo yana ce dan wa uhillu lakum balal ladzi hurima alaykum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa atiun yazo dinga gaya muku yana cewa unabbiukum bima takuluna wa ma tadakkiruna fi buyutikum dan ba ku labarin abin da kuke ci yace in kuka zo wuri na kowa dan gaya masa yau kunu ka shawa ne yau kosai ka ci yau taliya ka ci duk ya- duk aka ne yana ce dai ba su labarin abin da suka ci wa ma tadakkiru na fi biyutukun da abin da kuke ajiyewa a ɗakunan kuma duk dan gaya muku ba shine gaibin ba ya haka gaibin da Allah ya sani bai sanar da kowa bai manzan Allah ai sai shi kansa to wannan gaibin ba wanda ya san shi sai Allah amma akwai gaibin da Allah kuma ya sanar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya san wannan ilimin kuma sai annabi Muhammad ne kamar yadda yake ce Allah ya bani ilimin farko da na ƙarshe ya kuma ƙara min wani ilimi bayan wannan to ya san wani ilimomin ba annabi Muhammad ba to haka annabawa kowa da irin matsayinsa sabiya da haka mu mun jima da wuce wannan wannan karatun in ka je ka dauki littafin nan na Dr. Mustapha Murad wanda yi a mu'jizatul rasul yawa eh, sallam da haka ga wannan ko alfu mu'jizati mu'jizozi dubu ne ka na manzo Allah ya ga irin wannan abubuwa da yawa na gaibi din da yawa yana ce wa fi ma akhbara bihi min al mugayyabati yana daga cikin abin da annabi ya bada labari na gaibi sai ya kawo wa fi ma akhbara bihi min al mugayyabati yana daga cikin abin da annabi ya bada labari shi na gaibi sai ya kawo da da haka an wuce wannan wajen ya kamata masu faɗan wannan maganan su daina idan sun ki kuma to shikenan dama su ba mu taɓa jin wani kalma a bakin su na daraja annabi ba sallallahu alaihi wasallam a yabe shi su ce bid'a ne a masa kirari su ce bid'a ne a yi munnan taron maulidinsa su ce bid'a ne amma su kuma da su je mu ga sun yi taron yaya ɗalibai taron menene taron menene tararrukan ma dewa yi yi duk irin wannan tarurruka ga har mutum ma ya je ya rubuta littafi dan shiriri ta waya littafi da hausa wai na kiran kuma mutane to wannan kan da irin wannan littafin hausa ne kana kiran kai malamin addini ka je kayan littafi da hausa irin irin inda irin wannan littafin ne matan mu ma ba su yi dubunsa ba wanda ya fi wannan ma inganci ma ka je ka rubuta littafi da hausa da shauransu to mata ma suka rubuta ruwan bagaja tatsuniya a zuwa na karanta abin nan wanda ya mu ce ya fi haka fasaha ma Allah ya samu cika da imani ka sa kalkalami ka yi rubutu da larabci ya shigo gaban bayan Allah ka gendara mata kata kata ma ka je ka dauko wani littafi ai ka je ka yi rubutu da hausa shi ne wai wai an yi taro wannan littafin hausan wai ta kai a mata taro amma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai kai yi taron ran da aka haife shi ba ai wannan ma kun ji kunya wallahi wallahi kun ji kunya ƙasa ƙasa nan da dinga taro ranar independence day ko ranar yancin ƙasa ko a ba da hutu a yi bikukkuna a yi ga dimokuraɗiyya ne gobe ko ranar yara to to ok gobe ne children day din ok to don Allah ka duba yara fa suna da rana yara har akwai malaria day ma ciwo ne fa amma akwai ranar akwai kuma ranar ranar wanke hannu ma haka na ji eh to akwai ranar soyayya ma kwarai da ranar hijabi kwarai kuwa da ranar hijabi wani bawan Allah aka mun taɓa magana da shi aka ce ana ranar hijabi kuma wani babban kasun gurmurin wanda suke ce masa wai wai malamin Ali tsinna wani kasun gurmi shine ya dinga sanarwa wai ranar hijabi har ana hira da shi a gidan TV ko kunya bai ji ba wai ranar hijabi wanda hijabin da ake sawa ba ta da asali ba ita ne Qur'ani ya faɗa ba gele Qur'ani ya ce wadda ya dirbina bi kumurhinna ala jubihinna haka Allah ya ce su ɗauki su yi bugu da mene wala ya dirbina su yi bugu bi kumurhinna da lullubinsu ala jubihinna a kafaɗinsu ba shi ne iyayen mu da suke ba ba Allah cewa a soka kai a ciki ba ko ba haka ba hijabin da ake faɗa fasaluhunna min wara'i hijab katangan gidan manzo Allah yake magana wai za samaltumuhunna mata'an fasaluhunna min wara'i hijab in da ku tambaye su wani kaya ma san annabi ku tambaye su ta bayan hijabi ta bayan katanga ku ce muna bukatan kaza da kaza da kaza lokacin da ayan hijabi ta sauka aka kuma zaka ji ayan hijabi lokacin aka hana shiga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba aka ce mata su ringa dauko wani buhu suna sa kansu a ciki ba bi bi ala ka da zo ce wai amma wannan ranan ranan wannan buhu din ne wanda ma mata yanzu ka fake da shi su je kasuwa su ta sata wai shi ne kuma yana da rana amma yi kwarai wannan hake yake yi wai kuma shi ne yanzu ya ka zo kuma ana cewa wai wai wai yana da rana yana da rana amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ranan da aka haife shi bata cancanta ayi biki ba biya da asara ba amma bi ne mace rabbika fa hadis in Allah ya maka nima ka bayyana wani nima ne kamar annabi Muhammad kuma dama ita haka bayan Allah suka ce kamar yadda hausawa suka ari magana to dama bayan Allah ne kuma Allah ne ya faɗa Allah ya ce fa ma za ba adala ba za ba adala mene ba adala haƙƙi illa dala Allah ya ce menene kan bayan gaskiya ai ba wani abu bayan gaskiya sai sai bata ba wani abu a bayan gaskiya shine hausawa suka suka tsauki kalma suka ce daga kin gaskiya ayan qur'ani ne kuma suka hausa suka ce kowa ƙi sharan masallaci domin mukan ce dai na gidan giya ya domin gara kasuwa ma ana cin halal a wurin duk da dai annabi ya ce sharrin buƙayi a so mafi munin wurin zama annabi ya ce kasuwa ya da ta da ta da kowane jagwal ta haɗa mutan kirki ta haɗa mutanen banza kasuwa eh to tafiya da haka to a ce a ce irin wannan wai annabi sallallahu alaihi wasallama baya da ranan da aka haife shi bai kai a zo a yi biki ba a wannan rana ɗin ranar da aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallam bai kai ayi biki ba ba Allah ya ce in Allah ya ma ni'ima ka bayyana ni'iman da Allah ya maka to wani bayyanawa kai kai ne ni'iman da aka baka na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an da aka Allah ya sa mu cika da imani albarkan manzan Allah kowa ya tsaya ya so manzan Allah shine abin da ta yi saura yau a rayuwa wanda da aka je da shi lahira Allah ya kalle ka amma duk abin da aka je da shi lahira yana da wasu taraku shine sharuɗa wannan sharuɗan kuma wahala cika yake da shi da biya da haka abin da ya yi saura kenan soyayyan annabi Muhammadu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce almar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da wanda yake so kuma soyayyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake sakamakonta ba a duniya bane kasan wani sahabi ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi ina son ka annabi ya ce to kana so na ya ce annabi ya ce to fa ka yakuri da talauci da masifa eh ke dai ka yakuri to ba din haka ba ma kamar yadda ranar a karatun mu muke faɗa muke ce da raƙuman da rami yanka ranar aiwuwar annabi Muhammadu to Allah ya rage mu aya zaki babu gari sosai amma suna hanya garin eh biya da haka wato shi yasa da ga masoyin manzo Allah sai ka ga yawancin masoyin annabi talakawa ne to irin wannan talakawan irin wannan talakawan sun fi masu dukiya miliyan mutum ɗaya a gurin su ya fi masu dukiya miliyan a gurin Allah domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya taba shiga gidan wani sahabi talaka masoyinsa annabi ya kalli gidan sai ga bai da komai annabi ya ce Allah sarki bawan Allah annabi ya ce wannan wannan talakan da ake ganin sa ba komai ba matsayinsa a gurin Allah da da dauko hasken da yake da shi a gurin Allah da ya an raba ma kauni kaf kowa ya samu haske ya samu tsira ranar lahira annabi ya ce kuna ganin sa ba komai ba to haka mu ma muke masoya annabi a suna ganin mu ba komai ba to ya lahira tilka darul akhiratu naj'alwa lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada Allah ya ce gidan lahiran nan ba mu wanda suke neman su zama wasu abu a duniya ne ake bayarwa da yawa yasa ba ga annabi da yace Isra'i bane da ya shiga aljanna yace mafi aksarin yan gidan aljanna yace talakawa ne kuma ka lura yawanci masu shirya maulidi din kada gan su wanda ake cikin rufin asiri ne sabiya da annabin na na talakawa ne sallallahu alaihi wasallam ba na mutanen duniya ba ne wannan wanda ake ganin su ba komai din ba su ne da a sha mamakin su a lahira to Allah ya kara mana san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya san gaibu gaibun ma baya da iyaka ma sallallahu alaihi wasallam na'am
وما أكثر الناس ولو وردت المؤمنين
wa ma aksarin nas walau harasta bi mumini Allah ya ce wa ma aksarin nas mafi yawan waɗannan mutane mutanen makka mafi yawansu ba su zamo bi mumini na masu yin imani ba walau harasta ko da ka yi kwaɗayi wato ma aksarin nasa walau harasta bi mumini wa'innan mutanen makka mafi yawansu nan ko da ka yi kwaɗayin su yi imani mafi yawansu ba masu imani ba ne irin wannan magana malamai suka ce wato da ka ji malaman tafsiri suna ce waza ko wazi tasliyatul linnabi sallallahu alaihi wasallam irin wayannan maganganu ban hakuri ne Allah yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah shi yake ban hakuri wa annabi Muhammad cewa ya hakuri kar ya ga wautanci da za su ta masa da zagi da za su ta masa ce mafi yawancin su ba masu imani bane haka Allah ya kaddara kuma haka da ma da gashi lamarin Allah yake mafi yawancin aikin alkhairi sai ga mutane ba su zuwa mafi yawancin aikin alkhairi sai ga mutane ba su zuwa amma yanzu ka duba matasa man ka duba kallon kwallo kuɗi fa da su bayar su shiga amma za ka ga wani ma da ƙere ke kallon tibon a tsaye ga zafi ga shi wani ma wari da ka ji na yi amma wallahi da makaranta ne ya zauna gangan wani na wari eh ka ji ya ce gobe gaskiya barin ce ba ba ko wanda ba su wanka garan bari kon nurar makarantar da ba da yawa amma da yake aikin shedan ne ai ashar ma ta kunnansa inuwa ne yake sauka wurin inuwa ne amma suna nan a zaune ana ba da kuɗi ana shiga ana ashar wani ma a fito a masa dukan tsiya yi ma wajen tafsiri sai ga gaye wanda Allah ya zaɓa yi wa ma aksarin nasa walawa rasa bi mumi amma aksarin nasu wala arasta bi mumin mafi yawan mutane ba masu yin imani bane ko da kai kwaɗayin haka ya rasulullahi da za ga mutum iya kwaɗai ya yi iya ƙoƙarin jawo mutane ya yi iya ƙoƙarin jawo mutane don ya ɗora sa aikin Allah sai ga ina shehin mu she malam barau su da yawa in ya ga matasa sun dawo daga wajen ƙwallo ɗin na yakan ce wannan ce to ina ma tunda wannan abu ne na ƙuruciya ce ina ma kuma sun rike ibada yanda suke zuwa wannan wurin ya ce ina ma da haka suke ibadan Allah ce suna ta ƙarar da rayuwarsu a banza dofi to Allah ya samu cika da imani to da ga mafi yawan mutane kana ta kokarin jawo su zuwa ga alkhairi sai ga wanda Allah ya zaba da da Allah ya ce kalilan ma tumin kanan ne masu yin imani kalilan ma tazakkaru kanan ne masu jin wazi kalilan kaza kalilan kaza kalilan kaza kadan dai kadan kadan da ga Allah shine yafi zabewa sabiya dan ka lura to ai ko duniya ma ba mu daga da masu arziki a duniya da talakawa ne aka fi yawa talakawa ko to kuma kowa na so ya samu arzikin ko amma Allah ya bar kowa yanda ya fi masa tsari tabiya da mutane da yawa wani bawan Allah ya ce shi wallahi ya fahimci da an bashi arziki dai halaka aka ce masa me yasa ka faɗa ka yace wallahi ya ga wasu abubuwa ne wanda in dai da na da kuɗi dai aikata kuma halaka ne to ya tsara ga wani ya ta'addu'a ya ta'addu'a ya ta'addu'a kamar Allah bai nan in ko Allah na ce Allah sarki bawa ba hankali da ba karfin asiri dai ka fita gurin sana'a da kyadda a samu wanda da a ci da kyadda kana ta Allah Allah shi kuma Allah haka yake zo ka ta kiransa biya da tayewa a baka biya da zamanin annabi ma an ba mu wasu sun alaka ba ga wannan ba sa'ala ba mai ana asuba ya tashi ko annabi ya ce me yasa yake saurin fita ne ce ai sitiran jikinsa ne yakan kai wa matansa ta yi sallah izari din tunda ka san su ba wando suke sa ba izari ne ake ɗaurawa a kawo gyafto kuma a ɗaura shi daga sama ɗaura izari daga ƙasa shi ne ba aka zo aka aka zo har iya matsa dai annabi ya masa addu'a annabi ya ce da ya haƙura haka da aka masa addu'a har ya ɗan fara sana'a ya sai tinkiya ta dinga aiwuwa ta dinga aka wayi gari ya tafi kiwo ba zai dawo ba ya magari ba farko dai ba sallan azar aka wayi gari babu la'asar ɗin duka kawai eh magariba dai dawo kawai gari magariban ma tana gagara aka waye gari dai dawo duk sallolin ma wajen gari yake shi daya ishan ma tana gagara aka waye gari ya bar ma cikin madina aka waye har aka zo aka wajabta zakka ya koma can kawai annabi ya tambaya ta ran ina salaban sai zalaba kan dabbobi sun yi yawa dukiya ya yawa ya gagara zaman gari ya koma can wajen gari sabila da haka annabi ya ce Allah sarki to na da ya shiru ko ya san ta halaka shi ya ka wayi gari sai sati da shigo a yi juma'a da shi ya rasa sallah a bayan manzan Allah kaga ko kowa ba limamin anguwansu ne ai asara ne akan dabbobi kiwo eh juma'a juma'a haka za ka eh juma'a ma so bi da zo a sati da sati biyu da kyadda zo juma'a daya kawai aka wayi gari aka zo aka farlanta zakka he gaba dai he nisa yake da Allah he nisa dukiya suna karewa kaza aka farlanta zakka ka tura masa an farlanta zakka ya bayar in ce dama dan uwan sayyidina Usman ne ya bada zakka eh kaman ya yadda aka turo sa'i aka aune wan dabbobinsa aka cire kowane arba'in a cire guda ɗaya kowane arba'in ya ga an ɗan tara dabbobin sun kai kaman guda goma haka ce yanzu duk wayin nan kawai ya ce gaskiya shi bare ya bayarwa ba ya ce gaskiya shi bare ya bayarwa ba kawai shi yana ganin wannan wani dabara ne aka shiryo ko wani karban dukiyar mutane a ji kamar ba shi ne da ake masa abin nan dan adam sai Allah aka dai aka zo aka faɗa ko manzo Allah dan aika ce har na cire gashi amma abin da ya faɗa nabi ya ce to bar masa Allah ma baya so sai na usman ya ji labari ya je ta masa fada ya ta masa fada ya kawo annabi ya ce na Allah ya ce kara karba aga ya shiga fushin Allah to haka dai har annabi ya fati aka kawo zamanin sai na bakar yake karba ka zamanin sai na umaru yake karba sai na bakar ya ce abinda annabi bai karba ba ni in karba zamanin sai na umaru sai na umaru ya ce abinda annabi bai karba ba sai na bakar bai karba ni in karba ya ce haka dai ya je halaka ya mutu kafin ya ki ba da zaka tun lokacin da aka nemi to yasa yan uwa Allah ya mana sutura alfarman manzan Allah Aha.
وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين wa ma tas'aluhum alaihi min ajr ko in huwa illa zikr lil alim wa ma tas'aluhum gashi kuma fa ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma tas'aluhum baka fa roƙon su alaihi akan shi wannan qur'ani din min ajrin wani lada ba fa kace in ka baka ce su zo gashi dai in suka zo shiriya da samu ko tsira na duniya da lahira to ba fa kace baka ce fa a zo in an zo ka karanta qur'anin nan a kawo wani hadiya a baka ba amma tasalun alaihi min ajr baka ta roƙe su wani lada ba yawwa in huwa illa zikrun lil alami shi wannan qur'ani bai zama ba illa zikrun face wa'azi ne lil alamin ga halitta dukka duk halitta wannan qur'ani wa'azi ne gare su to shine misali irin na so yan kwallo yan kwallo fa ba ce matasa su zo gurin karatun alqur'ani su kawo wani abu su bayar ba yanzu wani matashin ya ka samu tun da ramadana ya kama ko sau ɗaya bai je wajen karatun ƙurani a irin wannan yan ƙwallon da ita sharrin saɓo hana ka ibada take sai ka ji ƙuya kake ji dama an kana ibadan ne hasken ibadan shine wani sa'in da ya ka ji zuciyar tana gaya maka tana ka wani fa yanzu in je guri kaza in ɓata lokaci na Allah fa bai so to zuciya matukan tana gaya maka haka to ana sa tsammanin da ka bar wannan aikin saba amma kwata-kwata ba ka zuwa gurin ibada to shi kenan kawai bare taba kuma shaidan ya riga mai da shi nasa to bare taba ya zuwa yanzu da gurin karatu nawa ke ce a baya ga zama lada ne ga taku lada ne ga shi da aka yi wasu tasbiyoyi ga shi da aka ji abin da baka sani ba abin bare kirgu ba amma sai ka samu wani da kyar bai fi a kirga ba wajen da ya je wani ma ko ɗaya bai taɓa zuwa ba wani ma ana yi a gidan rediyo ma bai ɗauka ya saurara ba kuma yadda matasa suke wautanci ita rayuwa daga ganta an ce maulanmu duk da hadisi shehu gibri ma radiyallahu anhu an ce yakan ce idan kaga mutum ya girma wato irin mutum ya tsufa din nan yana shan wahalar rayuwa gashi ya girma amma ba wanda ya kamata a ce ya huta ko 'ya'ya su huta da shi ko wasu 'yan uwa amma ga ba wani mai kula shi sai wala yake yace wannan yayi wasa da Allah lokacin na matashi ya ce ya yi wasa da Allah ya ce shi ya sa Allah yake wasa da shi ya bar da ba matasa ba san damuwa mutum ya ya girma yana jin kuruciya ya sayi kaza ya kai rigan kaza ya sayi rigan kaza ya ta ashar ya ta tsine ma kansa akan kwallo ya ta tsine ma kansa akan siyasa ya ta kaza ta kaza yana ta girma nauyi na hawa kansa yana yin aure gida ya fara kama shi damuwoyi kamo nan kamo nan kamo nan yana girma na ƙara wahala yana girma na ƙara wahala har kaga ya yi furfura a kansa kaga ba wani mai ganin girmansa in ba ma ba sa ba ma ya zo ya ruɗe ta abin kunya ya girma yana da furfura amma bai daina ashar ba bai san bai daina musu ba saboda da yayi wasa da Allah ya Allah mai da shi ba komai ba Allah ya kiyaye mu da da ka matasa a gyara rayuwa rayuwar nan Allah ya ce afa hasibtumu annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'u kuna zaton mun halice ku dan wasa ne kuma ku din nan bara ku dawo gare mu ba wa ma kalakana samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibi Allah ya ce ba mu halicci sama da ƙasa da abin da ke tsakaninta dan wasa ba to Allah ya sa mu cika da imani to daga cikin hadisan mu da muke daga cikin hadisan mu da muke da muka ce za mu karanta akan falalan mene falalan la ilaha illallah wannan kalma na da ake ce mata kalimatul tauhidi kuma ana ce mata kalimatul ikhlasi kuma ana ce mata kalimatul jihadi sunayenta da in ka gani yadda shobara da dila ne dinga kawo sunayen la ilaha illallah kuma yawanci daga hadisi ne ya kuma da ake istinbadin su a cikin qur'ani وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا من حديثنا نشيدا ينزل بكوي كنا تو an karɓo hadisi daga abdullahi ɗan abbas yana cewa a radiyallahu anhuma Allah ya yarda da shi shi da babansa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qala annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa akbarani jibrilu alaihi salam mala'ika jibrilu ya bani labari inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anna la ilaha illallah unsun limuslimin inda mautihi wa fi qabrihi wa hina yakhruju min qabrihi mala'ika jibril ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama haƙiƙa ita wannan kalma ta la ilaha illallah wato ɗeba kewa ne ga musulmi a cikin kabarinsa in dai mutum ya mutu da la ilaha illallah ko ya faɗe ta da yawa a rayuwarsa kuma ka san Allah dama abin da ka rayu a kai a kai da ka mutu tafiya da aka da ta zama maka ita wannan kalma la ilaha illallah guda ɗaya ma fa kenan ana faɗan za ta zama maka ɗeba kewa a cikin kabarinka wato za ta zama ita ne abokin hiranka a kabari inda mauti yayin mutuwansa wa fi kabari da kuma cikin kabarinsa wani ne ya karji min kabari da yayin da kuma zai fita ma daga kabarinsa za ta zama tana ta ɗebe masa kewa tana ta kwantar da hankalinka kaza kamar yadda dai ka san kana zaune ne kai ɗaya a wani waje na bakunta kawai sai Allah ya kawo maka wani mutum wanda hankalin ke kwanta da shi ku ta labari da shi ku ta ka san dai sa ka ji ma ka sake ko ka ji bakuntan ma baka jinta baka jin abin da malamai suke cewa wai alamul gurba raɗaɗin nan na bakunta to haka ita la ilaha illallah take a kabai jibril ya ce ya muhammadu law tarahum sallallahu alaihi wasallam hina yakarujuna min quburihim yanfuluna turaba ar ru'usi jibril ya ce ya annu muhammad sallallahu alaihi wasallam ina ma da da ka gansu yayin da suke fita daga kabarinsu suna kaɗe ƙura daga kawukansu haza ya ƙulu wannan yana cewa la ilaha illallahu wa yabdallu wajhuhu wa haza ya hasrata ala ma farattu fi janbillah wa yaswaddu wajhuhu malaika jibril ya ce da aka ga su wannan mai ce la ilaha illallahu yana ce la ilaha illallahu yana kada kaza a kansa sabila da ita ya rayu da ita ya mutu yace fuskansa yana walƙiya yana haske wa haza ya ce da aka ga wani kuma wannan yana cewa ya hasarata alama farar tufi jambilla ya taɓewa na akan abin da ne sakaci cikin haƙƙin Allah fes waddu wajuhu ya fuskansa ya baki wafil kabar ya zo cikin wani hadisi to ga wani hadisi na na takwas kenan ko ya ce ya ƙulin ta'ala Allah ta'ala yana cewa la ila illallahu hisni mun karanta wannan hadisi ranar la ila illallahu katangana ne ko la ila illallahu birni na ne man da hisini amina min azabi duk wanda ya shiga birni na ya amince wato daga azaba na ya ce wannan hadisi zubaidi ne ya cire shi fi ittihafu sa'adatil muttaqina bi sharhi iya ulumuddin ya ce a wani littafi da ake kiranta ittihafu sa'adatil muttaqina wai tukuccin shugabannin masu tsoron Allah sunan littafin kenan sharhin nan na iya ulumuddin na imamul gazali warawa imamul kurdabi bi sanadihi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ga wani kuma hadisi na nawa kenan na tara yace imamul kurdabi shi ya fitar da wannan hadisi da isnadin sa shehu ya aje isnadin anan sabila da takaita warƙoƙin kasu yawa qala yace hadara malakul mauti alaihi salamu rajulan mala'ikan mutuwa ya halarci wani mutum wato ya je ɗaukar ran wani mutum kenan ma'ana shine ma'anan ya halarci wani mutum fanazala sai mala'ikan mutuwa ya sauka fi kullu uduwin min a'da'i ya bi dukkan gabbuna daga cikin gabbunan wannan mutumi din falam ya fi hasanatu hasanatan bai samu wata kyawawan aiki tare da shi ba duk gabunan ya duba ya duba bai ga wani aiki mai kyau tare da shi ba shin mashakka an kalbihi ya tsaga zuciyansa falan ya jifi shai bai samu komai a zuciyansa ba sun mafakka al lahiyaihi ya tsaga nan wajen gemunsa foje da ɗarfa lisani da ya tsaga nan gemun gemunsa sai ya safi gefen harcensa lasikan bihankihi yana haɗe da dasorinsa ko na haɗar saman bakinsa gefen dasorinsa haka sai ya samu haccan mutumin gefen mutumin haccan gefen wato gefen harcen mutumin ko yana ha- makale da nan ba- gefen bakinsa jikin datsorinsa sai ya samu wannan wajen ne kawai ya ƙuli mutumin yana ce la ilaha illallah la ilaha illallah faƙali sai mala'ikan mutuwa ya ce wajabat lakal janna bi ƙauli kalimatul ikilasi ya ce aljanna ta wajaba gare ka sabila da faɗinka kalman ikilasi a duba da maganan fa wato ya same cikin wani yanayi ne wato ya same cikin wani yanayi wanda furta la ilaha illallah ma bai iya ba bai sami ikon ya furta ta ma ajita ba bai samu ma ikon ya furta ta ma ta hau kan harcensa ba gefen harcensa ne yake so ya faɗi la ilaha illallah shine gefen harcen ne kawai yake faɗa duk jikin gaɓunansa ba wani aiki mai kyau sai gefen harcen sai samu yana faɗan la ilaha illallah ya sa malamai suka ce idan mutum ya zo mutuwa kar a damu da ci in ana laƙana masa la ilaha illallah kar a damu da ya faɗa a zahiri wani Allah baya ba shi ikon ya faɗa a zahiri kuma ba a so a dinga ce masa ka fice la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah saboda ga lokacin yana cikin wani irin mummunan yanayi sai zafin mutuwa ya sa shi ya ce ba dan faɗa ba shi yasa malamai ka ce dai a ta ce la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah muhammadu rasulullah to Allah dai ba shi iko ya faɗa ko kun ji ko ba ku ji ba tabiya da irin yanayin cikawan da da dai akan fahimci ya faɗi kalma to ba a so a dinga ce ka faɗi la ilaha illallah ka faɗi la ilaha illallah to gashi mala'ika ya same shi ya ce masa wannan ya ce imamu kurɗabi shi ya fitar da wannan fi kitabihi at-tazkira fi أهوال الموتى وأمور الآخرة باب تلقين لا إله إلا الله يأتي إمام كرد بشي يفتدون حديثي أتكون وتلتابن التذكرة في أهوال الموتى وأمور الآخرة يأتي باب تلقين ميتي لا إله إلا الله يأتي يفتد شي أشافي نا تلاتين دقيقة كما أبي هريرة شير ويتشون حديث سوسي كما قاونا حديثي عن أنس بن مالك رضي الله عنه حديثي نونو كنن نقوم أنس بن مالك يأتي annan nabiya sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa annabi tsira Allah tabbata gare shi ardafa mu'azaban jibalin radiyallahu anhu ala himarin lahu ismuhu afiru annabi sallallahu alaihi wasallama ya goyi mu'az dan jabalin akan wani jakarsa wata jaki da annabi yake da shi wanda sunansa afiru yana daga cikin sunan jakunan annabi sallallahu alaihi wasallam afiru wa mu'azu ya ce annabi ya ce ya mu'azu ya kai mu'azu kala ya ce mu'azu ya ce labbaika ya rasulallah wasu adaika ya ce karɓawanka karɓawanka ya rasulallah da dacewanka bana dawu saniyan annabi ya sake kiransa biyu ya sake ce ya mu'azu faƙali ya ce labbaika ya rasulallah wasu adaika na ya sake kiransa ya mu'azu ya ce labbaika ya rasulallah wasu adaika bana dawu salisa ya kira shi na uku faƙala ya mu'azu labbaika ya rasulullah sadaika kala sai annabi ya ce su biya da girman maganan ne fa ya dinga giya masa ya mu'azu ya mu'azu ya mu'azu shi kuma na ce karbawanka da dacewanka ya rasulullah sai annabi ya ce ma min abdin ya shahadu allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sadiqan min qalbi illa haramallahu ala nari yace ba wani bawa da dai shaida ba wani abun bautawa da gaskiya sai Allah ya shaida annabi Muhammadu manzo Allah ne yana mai gaskiya cikin ransa sai Allah ya haramta jikinsa shiga wuta ma'ana ba wani bawan da zai ce la ilaha illallah Muhammadu rasulullah yana mai gaskiya cikin ransa sai Allah ya haramta ransa da bari shiga wuta kala yace qultu ce ya rasulullah afala akbiru bi hadha nas afala akbiru bi hadha annasa shiru shin barin ba labari wa mutane da wannan su yi farin ciki ba kala sai annabi ya ce izan ya takilu a yayin nan ka gaya musu kowa dai bar aikin ya ji ladan la ilaha illallah guda daya dai bar aiki ko ya sake cewa ya ce la ilaha illallah to abin da ake jin tsoro in ka sake ka bar faɗa to kuma kar ka je ka to aikata wasu ayyuka na sabo har ya kai maga kana halatta haram to in ka halatta haram to ka karyata Allah kenan to wanda ya karyata Allah kuma ya zama kafiri kaga mutum ya fita daga musulunci to sai a waye gari sai mutum ya mutu kafiri shi yasa ba a so mutum ya ji irin wannan falalan ya dogara ka ci gaba dai da aiki biya da ka mutu akai shine ake so fa habara biya za mu'azin da mauti sai inda yayin da mu'az bin jabali ya zo rusuwa sai ya bada labarin wannan wato hadisi ya ce to ya bayar ta'assiman domin tsoron karace ya ɓoye ilimi ya bada wannan hadisi to wannan a imamul Bu- muslim ya fitar da wannan hadisi a kitabul imani babu dalili ala anna man mata ala tauhidi da khalal janna kada duk wanda ya mutu shekul duk wanda ya mutu yana yana da tauhidi ya shiga aljanna to sabila da haka mun kawo hadisai guda nawa kenan guda goma to in Allah ya sake ba mu dama haka da mu ta karanta amma abinda ake nema kowa ya ji to ya ɗauki ɗamara musamman a cikin wannan wata mai albarka ya ta wa'innan wato zikirori wanda babu kalman da ya fita kuma ita ne ake so mutum ya mutu da ita sannan muna addu'a ma dukkan yan uwa ba da suke taimaka ma wannan karatu Allah ya saka mana da alkhairi da suka ɗauki nauyi da ɗawainiyoyi da duk ake yi a ciki Allah ya saka da alkhairi da wanda suke sauraro a nesa suke ce mu musu addu'a duka Allah ya biya bukatun mu na alkhairi su kansu mutan gidan rediyo muna musu addu'a su ma Allah ya tsaya musu al'amuransu ya ƙara ɗaukaka ma gidan rediyon su kuma muna addu'a ma babanmu ba baba iyayi muna masa addu'a Allah ya bashi lafiya ga ciwo malaria ya dame shi yasa ba samun zuwa karatu Allah ya yi masa ya bashi cikakken ladan jinya abokinmu baban zara shi ma Allah ya bashi lafiya a dan abokinmu dan melale da yake asibiti shi ma Allah ya bashi lafiya Allah musalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadul Fatih lima ughliq khatim lima sabaq nasil haqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi subhanallahi walhamdulillahi rabbil alamin